الشرعية واسطية مم. مم. مم. مم. To, yanzu muna cikin hadisan asma'u wasu sifati ko? wa ƙauluhu faɗar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya ce idza qama ahadukum ila salati in ɗayan ku ya tsaye zuwa ga sallah ai idza qama ahadukum ila ada'i salati ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati idza qumtum ila ada'i salati in kun tsayu ga yin sallah to in ɗayan ku ya tsayu ga yin sallah fala yabsu kanna kada shi kakin majina qibla waji ya zubar gaba gare shi ya zubar ga a bangon alƙiblar ga annabi ya ga kakin majina yasa hannu mai albarka ya goge ya goge haramun ne zuba majina gaban alƙibla wala an yamini ko ko ya zuba majina a damansa don mi da an ka hana mai zuba majina gaba garai fa inna Allah domin Allah qibla waji yana nan gaban fuska tai Allah yana nan gaba gare shi wal musalli yana ji rabbahu mai sallah yana gana ne da ubangijinsa don haka gashi nan gaba gare ka shi yasa babu rashin ladabi duniya kamar kana sallah ka diba nan ka diba nan ka sosa nan ka Allah na yanzu ko gaban gwamna hake don Allah kana waɗannan kallaci ka kana magana da gwamna ka kama kallon gehen ga da gehen ga ya dake ka sakare shi yasa an ka ce mai sallah sannan mai sallah ba alƙibla zai kallo ba a inda zai azago shi ne zai kallo da yawan mutane haka suka alhamdulillahi rabbil alamin suna kallon bangon a'a no cikan kada kai ƙasa sai in kaji dan motsi babu lahi ka dan diba in na shekawa da ka sheka in na tsayi da ka in ka ji dan motsi hmm kaji to wala an yamini haka kada ya zubar da majina a damansa fa inna Allah domin Allah kibala waji yana nan daura da fuskarsa yana nan gefen fuskarsa Allah na nan gaba gare shi walakin sai dai an yi sari ya zubar a hagunai au ta hata kadami ko karkashin kafa ta yi ne mahallin shahidin munan cewa Allah na nan gaba gehen fuska ta yi to yanzu wani na sallah Allah na nan wani na sallah can Allah na nan gaba gare wani na sallah ya bi wani na sallah argungu wani na duk Allah na nan gaban kowa ya za a yi Allah ya kakkaso haka wannan wa ma dalika alillahi bi azizin tun da laysa ka mithlihi shay'un mu mutane mu ba mu iya haka nan in dai kana nan to kana nan amma shi Allah ai ilmin sana ko ina ina fatar kun fahimta to muttafaqun alayhi kuma kaga nan hadisin muttafaqun alayhi ne bai da masoka fa inna allaha qibala wajhihi sai a ce an samu Allah makani to wasa mai annabi ya same mi annaka ciki sai in gyaran annabi zaka ci wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam da fadar annabi da yace cikin addu'arsa yace allahumma rabbas samawati wal ardi ya rabbas samawati sab'i ya Allah ya Ubangijin sammai bakwai wal ardi da ƙasai bakwai wa rabbal arshil azim kuma Ubangijin al'arshi mai girma rabbana ya Ubangijinmu wa rabba kulli shay'in kuma ya Ubangijin komi falik alhabbi mai tsage ƙwaya tsiri ya fito wannawa mai tsage gurtsu tsiri ya fito duk abubuwan ci shukoki suna fitowa ne daga ƙwaya gero dawa masara shinkafa alkama acca menene kaga daga kwaya suke fitowa ko duk abin da ƴaƴan itace su ko suna fitowa ne daga nawa duk abin da ƴaƴan itace daga gurtsun nan kamar dan mangoro daga me ka fitowa ƙwallon mangoron nan Allah ka tsagewa sai tsirin mangoro ya fito haka gwaba haka duk abin da ka sani to ya Allah to in ba Allah ba iya tsage yanzu ƙwayar gero je da take da tauri fa ta bushe amma Allah ya tsage ta ji irin raunin da aga tsiri sai ya fitar da in ba Allah ba iya hidda tsiri da gare ta inda ma tsirin mai ƙarfi ne a ce ƙarhi na ya tursasa ya tsage abin nan hakan ga ji irin taurin da aga ƙwallon da biyu wanda kasan duci haka yake da tauri ko sannan ji tsiro sadda yake hitowa irin raunin da aga gare shi ko iska na karya shi amma kuma Allah ya tsage ƙwallon dabino tsirin dabino ya hito munzilat taurati mai saukar da attaura wal injil da linjila wal qur'an da qur'ani a'udhu bika kaga munzil mai saukarwa yana daga cikin siffofin Allah mai so ya saukar da qur'ani ya saukar da attaura ya saukar da linjila a'udhu bika ina neman tsarin ka min sharri nafsi daga sharrin rayuwata ashe rayuwa tana da sharri kowa ya nemi tsarin Allah daga sharri innan nafsul la'amaratun bisu me sharrin rayuwa ta umarce ka ga abin da asaba ma Allah ta sa ma kasala ga abin da an wajibi ta yi ma sheri duk abin da ya ja haka saba ma Allah ya cuce ka duk abin da ya sa ma kasala ga abin da an wajibi a kanka ya cuce ka to Allah ka tsirin daga sherin rayuwata manzo Allah ne ka addu'a in ya zan manzo Allah na neman tsari daga sherin rayuwata balle mu da rayuwar take baki kirin wa min sharri kulli dabbatin kuma Allah yana neman tsarin ka daga sherin duk wata dabba abinda addabba kullu ma yadubbu alal ard duk abinda ke taya bisa ƙasa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ya an ka ce dabba literally ana nufin dabbobi masu ƙafa hudu jaki doki akwaya da sauransu to amma in an ka koma takasisi kuma dabba to jaki to amma nan ba dabbobi waɗancan ba duk abin da ke ta bisa ƙasa dabba ne wa min sharri kulli dabbatin ina neman tsarin ka daga sharrin kowace dabba anta akhidhun bi nasiyata wanda kai an mai riko da makwarkwadatta me makwarkwada gashin kai gashin goshi shine makwarkwada wanda kai ke riko ga makwarkwadatta me ma'ana kai ke riko ga makwarkwada duk dabbar da ake son a mallaka an ka kama gashin ta na gaba an ka rike ta ko ina ba ta iya zuwa ko mi ba ta iya sayo da an kai ma'ana wanda kai an rike da ita ba ta da wani iko sayo da kai da ita eh antal awwalu Allah kai ne na farko falesa qablaka shay'un babu komi gabaninka wa anta al-akhiru kai ne na ƙarshe falaysa ba'daka shay'un babu komi bayanka wa anta zahiru kai ne madaukaki az-zahiru nan bi ma'ana al-ali eh al-ali waka iya kawo min kalmar zahiru inda ta zan uluwi cikin qur'ani da da da da wanga ya gama gina musu abin ga cikin suratul kahfi zulqarnaini me ya ce da ya gama gina katanga eh fa mastada'u an yadhharuhu wa mastada'u lahu naqaba fa mastada'u basu da iko su ya juji da maji an yadhharu ay an ya'lu alaiha basu iya hawan katangar saboda tsawonta basu iya hawanta kaga izhari nan bi ma'ana uluwi famastada'u an yadharu ba su iya hawanta wa mastada'u lahu naqaba kuma saboda irin yadda ya inganta ba su iya mata kusuwa don haka dole su tsaya can gare su to amma in lokacin shigo su ya sai Allah ya ba su iko su yi mata kusuwa sai su shigo cikin mu kaga izhari nan bi ma'ana uluwi yace wa anta zahiru kai ne madaukaki shine mahallin shahidin karatun mu madaukaki ai alin falaysa fawqaka shay'un don kusan uluwi ne babu komi saman ka kaga nan Allah annabi ya siffanta Allah da ɗaukaka uluwi uluwullahi mun yoshe ko madalla wa anta albadin kuma kai ne boyayye falesa dunaka shay'un bayan ka babu komi ba abin da ya fi ka zama boye don duk wanda ya ce ya ga Allah da ido na ƙarya ya kai ƙarya ce ike da annadaina Allah ka biya mini bashi na wa agani ne min alfarar kuma ka wadatar da ni daga talauci tana cikin addu'o'i kuma kaga riwayatu muslimin wannan riwayar muslim ce ashe ya nuna akwai wata riwaya kila ta bukhari ko ta kaga hadisin sahihi ne to tana cikin addu'a korab korab korab talauci da bashi Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim azim rabbana wa rabb kulli shay'in faliq al habbi wan nawa munzil at tawrati wal injil wal qur'an a'udhu bika min sharri nafsi ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء da farko hannan duka abin gana yake yi eh mina na yake yi eh jirami kirari a'a ba kirari ba abin gana tawassuli ne yake yi tawassuli yake yi sai ya ce iƙid to ya gama tawassuli ya ce iƙid annadaina ka biya mini bashi wa agani ni min alfaqar kuma ka wadatar da ni daga talauci Allah ka raba mu da bashi da talauci wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadar annabi kuma kaga mahallin shahid wa anta zahir wa anta al-ali yadullu ala uluwillahi wa qauluhu sallallahu alaihi wasallama fadar annabi kuma da yace lamma rafa as-sahaba aswatun lokacin da sahabbai sun ka daga sautin su bi zikir da ambaton Allah ana cikin tafiya kasan yana daga cikin sunna in za a takawa ai kabbar bari Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har atake in za a gangarwa kuma a ce da tasbih subhanallah subhanallah subhanallah me a hikima in za a taka tudu ai kabbara saboda wanda ka taka tudu wani abu na izza na shiga ne ai shi ya yi wanda a ƙasa to kakka bari wannan ya sa ma girman kai sai ka ce wa'ad da girma Allah sai ka taka da Allahu akbar don ya jaye ma izza kakka rego ka ga na ƙasa ka kahi su kana saman su sannan shi ko gangarowa wani nau'i ne na kaskanci kana yi wa ƙasa kana yi wa ƙasa to kaskancin gada da samun kai har kaskanci na to kai ɗaya sama amma banda ubangijinka subhanallahi ka tsalkake Allah daga do abinda Allah ka sa muna tare to sahabbai inda duk an ka kai ga wani tudu sai Allahu akbar a kama kuwa ana kabbara in za a gangarwa a kama kuwa ana tasbihi sai annabi ya ce ayyuhan nasu ya ku mutane arbi'u bi kasril ba'i aw fatahiha ko arbi'u ko arba'u ko wane kace arbi'u Allah an fusukun arbi'u bi ma'ana hawwenu ku sauƙaƙa makawunanku ba bukatar sai kun daga murya wurin zikiri fa'in na kum domin ku lata da una asamma ba kuna kiran kurma ba ne, wala ga'iban ko wanda baya nan, inna mata da una kawai kuna kiran sami'an mai ji ne basiran mai gani ƙariban makusanci, wa huwa wani hannu a ƙarfa ilayya min hablil waridi. Innan lazita da una wannan da kuke kira nai, a ƙarfa ila ahadikum ya fi kusanci zuwa ga ɗayanku, min unuƙi rahilati daga wayan taguwa ta yi. kana bis taguwa akwai abin da a kusa gare kamar wayanta to ya yi wayan taguwa ɗayan ku zama kusa gare shi da me da iliminsa da taimakonsa da agajinsa da ƙudurarsa da kiyayewarsa da sauran abubuwa muttafaqun alai a gani innal ladhin tad'una aqrabu ila ahadikum yana nuna qurbillahi ila khalqi kusancin Allah ga bayansa don haka in ka yadda Allah na nan kusa shin duk dai yadda wani taliki ko shehu dan wada ko duk wani shehu yake da iko in ma yana raye yana da iko da iko ne da na Allah wake da ka kire shi yanzu kaddara ko shehu na raye ba yana can cikin gari ba kana nan musu da ka kire shehu da ka kire Allah da annan kusa gare ka wake balle ma ya mutu an sa shi kabari har ga kabari ne na ana zuwa ziyara to yau zai tasowa kuma ya zo ya tafi in ba bacewar basira ba ga Allah kusa gare ka kyale shi ka kire wani kai ka san ka fusatar da Allah na fata kun fahimta hikimar sanin Allah na kusa gare mu a to ɗan Allah na kusa gare ka to taimakon wa za ka biɗa kuma gashi nan kusa gare ka to ka gani to wannan ayatan wannan hadisin na nuna mana kusancin Allah gare mu ko muttafaqun alai wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadar annabi da yace innakum lalle ku sa adatut tamhili bai faru ba amma da sannu zai faru sai ya qulu sufaha'u minan nasi kaga ba su wa da faɗi ba amma za su faɗi satarawna rabbakum lalle ku da sannu za ku ga ubangijin ku gobe kiyama kenan kamata raunar kamar yadda kuke ganin wata lailatul badar daren da ya cika da haske ka san wata yana da hali uku da bakin sadda ya hita zuwa kwana biyu da yau da gobe zuwa uku da jibi to ana kira ne hilal amma da zaran wata ya kai kwana hudu ya tashi da hilal ya zan kamar da bakin kabar yana yakwaciya yana ƙara haske yana ƙara haske har lokacin da ya sayi kilin ya kewaye da haske to ya zan badar sai sun ka misalta annabi da badar sun ka ce ɗala albadaru alaina min sanni ya tilwadayi kun fahimta sai annabi ce to da sannu za ku ga ubangijinku kamata raunar kamar kamar yadda kuke ganin wata lailatul badar daren da ya cika da haske yaushe wata ke shiga da haske sha uku sha hudu da sha biyar ga wata ya riga ya yi sakilin ya haske da ya cika to da bakin sannan kuma sai ya fara ragewa ko sai ya koma hatta a da kal urjunil qadim hmm? to sai ya koma kamar non arad da sannu za ku ga ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata daren da ya cika da haske kaga wannan hadisi yana nuna mana ganin Allah wujuhun yawma idhin nadiratun ila rabbiha nadira la tudamuna ba ku yin gwama tsetse ne do Allah karba min gaba in gane wani ka tare min wani kauce min in gane ba ku gwama tsetse ne fi ru'yati ga ganin sa in wata ya hito akwai wanda ka tare ma kana bukatar wani ya jaye ka ganai to yadda ba ku gwama tso ga ganin wata to haka ba za ku yi gwama tso ganin Allah ba Allah ka nuna mana kanka mu gane ka fayin istadatum to me zai taimaka muku ga ganin Allah ga suna annabi zai faɗin wasu in kun samu ikon Allah tugulabu kada a rinjaye ku ala salatin akan sallan nan qabla dulu'il fajr da ake yi gabanin bullo qabla dulu'il shams wanda ake gabanin bullowar rana wace sallah aka gabanin bullowar rana sallar subahin wa salatin da sallah qabla gurubiya gabanin haduwar rana wace aka gabanin haduwar rana la'asar in kun samu ikon kada a rinjaye ku akan sallar subahin da sallar la'asar faf'alu ku aikata kenan daga cikin abin da ke taimaka muku ganin Allah fake sallar subahin da sallar la'asar musamman cikin jami'i annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi sai ya ce man sallal bardaini dakhala aljanna duk wanda ya fake sallolin nan guda biyu da ake lokacin sanyi sallar subahin da sallar la'asar wanda ana yin ta da sanyin subahin wanda ana yin ta da sanyin mareci to duk wanda ya fake zai shiga aljanna dama ba a ganin Allah kuma sai an shiga aljanna to waɗannan sallolin guda biyu kake so yana kai mutum ga shiga aljanna wanda in ka shiga sai a gwada ma Allah muttafaqun alai kaga wannan hadisi na nuna muna tabbacin ganin Allah ila amsal hadhihi al ahadith har zuwa daya ga kwatancin waɗannan hadisan allati yukhbiru fiha rasulullahi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bada labari cikin hadisan an rabbi game da ubangijinsa bima yukhbiru bihi dangane da abin da yake bada labari da shi fa innal firqatan najiya bangaren jama'a waɗanda amma husira daga azaba gobe kiyama waɗanda amma husira daga bata nan duniya firqatun najiya kenan ji alanallahu fihim Allah ya sanya mu cikin su bangaren jama'a masu tsira su wane ne ahlas sunna wal jama'a kaga badali kenan na firqatan najiya ahlas sunna wal jama'a yu'minuna bidhalika suna imani da duk waɗannan hadisan da masu kama da su kama yu'minuna kamar yadda suke imani bima akhbara Allah bi da abinda Allah ya bada labari da shi fi kitabi cikin littafin sa kamar yadda ayin Qur'ani sun ka tabbatar da waɗannan siffofin hadisai sun ka mun yi imani to hakan ga hadisan kuma da na tabbata su ma mun yi imani min gaira taharifin ba tare da jirkitar da ma'anarsu ba, wala ta'atilin ko kore ma'anar gaba ɗaya, min gaira takayifin, wa min gaira takayifin ba tare da cewa kaifa kana kaza ba shi ne takayif, yaya abu ka, to in ka ce Allah ya to ya daidaita, kai fastawa, ya daidaita, sai ya ce al'istuwa ma'aluma, wal kaifa majahula, wasu alu anhu bida'a. ya shige gida nai wa min gairi takayifin kuma suna mu ahlisun muna imani da waɗannan ayoyin da waɗannan hadisan ba tare da cewa kaifa kana kaza ba wala tamthilin kuma ba tare da misaltawa ba ya an ce Allah na da hannu kwatancin hannu ne kamar kaza a ba ba mu haka mu dai mun yadda ya ce yana da hannu mun yadda bal a'aha humul wasatu su ne matsakaita fi firqil umma cikin bangarorin al'umma ahalis sunna wal jama'a su ne alwasat matsakaita waɗanda sun ka tsaya tsakiya wasu sun kore wasu sun yi ifradi wasu sun yi tafridi to mu ahalis sunna muna tsakiya kama annal ummata kamar yadda al'umman musulmi kuma hiyal wasat su ne matsakaita fil ummi cikin sauran al'ummomin duniya yadda kasa al'ummomi kaga yahudu sun ka tsananta nasara sun ka lalace sai al'umman musulmi sun ka dan wasaɗan وكذلك جعلناكم أمة وسطا ما دلا خيارا عدولا متوسطين duk ana fassarawa to kamar yadda al'umman musulmi suke tsakiya tsaka tsakiya ba su tsananta kamar yadda yahudu sun tsananta ba su lalace wa nasarar nan lalace ba to haka mu kuma ahlus sunna tsakanin bangarorin musulmi masu idda'in musulunci haka mun ka tsaya tsakiya wasu sun tsananta ga korewa wasu sun tsananta ga lalacewa sai mun katsa tsakiya fahim su ahlus sunna mu ahlus sunna wasadun matsakaita ne fi babu sifatin lahi ga babin siffofin Allah subhanahu wa ta'ala bayyana ahalin ta'atili tsakanin masu korewa aljahamiya jahamiya waɗanda ke cewa ba a cewa Allah na da hannu su kore gaba ɗai wa ahalin tamfili da kuma masu misaltawa almushabbiha masu kamanta Allah da wasu abubuwa na halittu nai su ce ga yadda hannun yake mu ba mu kore ba mun tabbatar da yana da hannu sannan ba mu misalta yadda hannun yake ba kaga mun tsaya tsakiya wahum wasadin kuma su ahli sunna matsakaita ne fi babi af'alillah ga babin ayyukan Allah bainal jabariya tsakanin jabariya masu cewa a'a Allah bai da wani aiki nashi wal qadariya da qadariya qadariya masu cewa jabariya masu cewa bayi basu da wani aiki nasu da ƙadariya su kuma masu cewa komi na babu wata ƙaddara sun ka kori ƙaddara gaba ɗaya ba wani komi mutum ya yayi shi hakan ga abin ga sudan amma ba wata ƙaddara kaga sai mun ka tsaya tsakiya a'a Allah yana da ayyukan da na keɓance su ma bayi suna da ayyukan da na keɓance su ayyukan nan da bayi ke yi ba suna yin su haka sudan ba sai 'yan Allah ya ƙaddaro kaga mun ka tsaya tsakiya wa fi babi wa idillahi hakan gaga kyacin Allah kuma mun ka tsaya tsakiya bainal murji'a tsakanin murji'a murji'a ƴan alallaba ƴan lallabtu da su ne murji'a ga ra'ayin murji'a ko ka sha giya ko ka yi zina ko ka yi luwaɗi ko ka duk laifin da haka kana nan mumini kamilal imani murji'a kenan ƴan alallaba eh ina yake wal wa'idiyya da kuma wa'idiyya waɗanda ke tsananta kyace su ko da zaran kayi laifi guda ƙarya guda kai ka zan kahiri su wane ne khawarij da mu'tazila duk laifin da kai ka hita da addini eh wa gairihim da wasunsu kaga qadariya ina yake wa idiya min alƙadariya daga ‘yan ƙadariya wa gairihim da wasunsu na motazila su ma ‘yan wa idiya ne domin dullahin da ka yi shi kenan ka hita ka gani kaga mu ba mu ce dullahin da ka yi kana nan da imanin ka cikakke ba a in ka yi lahi imanin ka ya rage mu ga ra'ayinmu sannan kuma ba mu ce dullahin da ka yi kuma ka kafirta ba a akwai laihukan da ke kafirta akwai wanda ba su kafirtawa kaga sai mun ga tsaya tsakiya wafi babi asma'il imani hakan ga babin sunayen imani waddini da kuma addini ina fatar kun fahimta ka gani kamar misali inna Allah la wal can inda Allah ka ce Allah bai tozartar da imanin ku eh wa ma kana Allah liyudiya imanakum Allah bai zayyana tozartar da imanin ku me imani cikin ga aya ai salatakum Allah bai tuwatar da sallarku an yi shi ne lokacin da an ka yi hijira ana makka kaba aka fuskanta an ka hijira an ka koma baitul maqdis an ka yi shekara guda da watanni ana sai Allah ya ce a koma ka'aba sai sun ka tattu waɗanda nan mutu lokacin da ana fuskanta me a hukuncin sallar su inna Allah wa ma kana Allah li yudiya imanakum Allah bai tuzartar da iman sallar da kun kai fuskantar baitul maqdis da uzunin Allah an kai shi ba hato Allah zai ba su lada kaga an hake dai sallah imani hakan ga ayyuka zai yi wa Allah kira su imani to su dubu su yadda da wannan akwai waɗanda ba su yadda da wannan ba ina yake shi ne cewa fi babi asma'il imani hakan ga babin sunayen imani wa din da addini bainal haruriya mun tsaya tsakiya tsakanin harurawa su wane ne haruriya a khawarij khawarij harur garin da khawarij sun kawara bayyana tsakanin khawarijul mu'tazila da mu'tazila wa bainal murji'a da tsakanin murji'a wal jahmiya da jahmiya ka gani su haruriya da mu'tazila to duk abinda ba musulunci ba ba musulunci bane musulunci ɗaya an musulunci bayyuwa ha kira wani abu da imani su kuma murji'a komi na na imani ne komi zama ne karami musulunci ne kuma imani ne to kaga bayyuwa sai mun ka tsaya tsakiya wa fi ashabi rasulillah hakan ga ga sha'anin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ahli sunna mun ka tsaya tsakiya bainar rafida tsakanin yan shi'a wal khawarij da khawarij yan shi'a mi an matsayin su ga sahabbai ta duk sahabbai sun kahirta illa yan kwarori sahabbai duk sun lalace bayan wucewar manzon Allah sun rinda ba mu yadda da wannan ba su kuma khawarij sun fita daga da'at eh eh mi sunan su eh khawarij to rafida su ne waɗanda sun ka hita daga sun ka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kafirta ina fatar kun fahimta su kuma khawarij waɗanda sun ka fita ga yin da'a ga shugabanni daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ruwansu da ba su yadda da waɗannan shugabannin ba don me saboda su sun tsayar da da'a su ga ga ahlul baiti duk wanda shugaban da ba ahlul baiti ba ya cikin su to kaga mu sai mun ka tsaya tsakiya sahabbai suna nan manyan mutane ba mu yadda da kahircin su ba ko fasikancin su ko zaman su munafukai ba mu yadda da wannan magana ta yan shi'a ba sannan shugabanci kun ba sai cikin zuri'an manzon Allah ba duk wanda jama'a sun ka zaba mu mu yadda da shugabanci ne kaga sabanin khawarij kaga mun tsaya tsakiya to sai mu tsaya na yace faslun madalla kaga haka ake so shi in mutum yana son ya zanna lahiya tunda shi ilimin addini yawa gare shi kuma ba karance shi duka ba ko ko masu karatun ba ɗaya rana ne ba ana yi ana ƙara samu to abinda zai zama ma mabuɗi ga ka zanna lahiya sai ka diba su wane ne ka ɗauka musulmi na kirki ahlus sunna to waɗanda ka gamsu cewa waɗannan su ne musulmi na kirki ahlus sunna ba akwai mallamai cikin su ba to sai ka sa mallaman nan na zama dibi gare ka duk abin da sun ka kudurta na aƙida kai ma ka kudurta kahin koda baka cin mai ba kahin ka cin mai duk abin da kaga suna yi da sunan ibada kai ma kai kahin ka cin mai to sai ka zanna lahiya amma ka hito da wata ibada wadda baka dai karanta ba ga wani mallami na yin ta ba to dan ka kawa kanka banna yanzu misali da yawa in za a sallah sai haka jawa yana ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah baka rayuwarka baka taɓa jin wani mallami yayi haka nan ba to don mi kai sannan ba karanta cikin littafi a yi haka nan to don mi kai ko kuma ‘yan an ka zo ga sujuda ta ƙarshe an taso ana can ana ta yawon na can duke ka taɓa ganin mallami ya yi haka nan sannan ka karanta cikin wani littafi inda an ka ce sujuda annabi wai sujuda ta yi wata tsawo akwai hadisan ana sai cikin bukhari sallan manzon allah kusan ta zan daidai wa daida da ruku'insa ɗaukwa daga ruku'i da sujuda ɗaukwa duk kusan tsawon su guda to don me sujuda ƙarshe ta hin saura tsawo sannan an ce an san limami don ai koyi da shi limamin kana can na ta haka kana can doke kana bo tsawo baka karanta cikin wani littafi ai haka nan ba ga wani mallami yaya ba to don me haka duk iya kwace mata ɗaya ne shahin to shi a asalin bid'a ka kago ma kanka wata hanya kuma da suna addini baka da wani dalili to Allah ya shirye shi mu ya tsare mu daga bid'a subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik